إلى ثالثتي معها ثلاث ثم في رابعتي أتى بها وبعدها التشهد وركعتان ثم قبل يسجد وإن إمام سجدة سهو سجد لم يتبع وسبحوا وإن عند قاموا لخوف عقده فإن جلس قاموا كفي ثالثة إذا احتبث in sallama al'imamu hum ya tuna bi raka'atin wa qablu yasjuduna fi qawli suhnunin ladhi fil mukhtasar wa huwa da'ifun wa ibn rushd qad aqar idha abar ruju'a yasjuduna li nafsihim thumma yukammiluna
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شي غبا ذكرت للتافن ضوء المصلي واللفر ببن مالمي الشيخ الكبير علامة السودان عبد الله ابن, ابن محمد ابن فودوي رحمه الله تعالى وأن wannan darasi shi ne darasi na goma sha takwas insha Allah ta'ala a wannan rana ta alhamis ɗaya ga watan da saniya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan ɗaya miladiyya haihuwar annabi isa da maryam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda za mu tashi a farkon baiti na ɗari biyu da uku insha Allah ta'ala wanda muna cikin fasli da malam ya kulla da yake bayani akan kaifiyatu tadarukin rukun illan ya fut wato yadda za a riskar da wani rukuni wanda lokacin riskar da shi kuma bai wuce ba bai yi fauti ba wanda a darasin da ya gabata ya yi mana bayani sosai akan wanda yammanci ruku ko sujuda da kuma ahawal nasu yau kuma zai ci gaba da bayani akan wata sifa wanda da ya yau game da bayani ne akan barin ita sujuda ɗin mala ya ce wa fi qiyamihi ila thalithatin ma'aha thalathun summa fi rabi'ati ata biha wa ba'daha tashahhudu wa rak'atani thumma qablu yasjudu wa fi qiyamihi a cikin tsayuwar mai sallah al-imam ko al-fadl wanda yake liman ko mai sallah shi kadai su ake magana da su anan to a lokacin da ya tsayu ko ya yi nufin tsayuwa ko ya miƙe da yana iya ɗauka ila salisati zuwa ga raka'a ta uku kenan ya yi ta ɗai ya yi ta biyu ya kammala tafiyansa sai ya miƙe zuwa ga ta uku to yana miƙewa sai ya tuna da bai yi sujuda guda ba amma kuma bai sani ba shin a raka'an farko ne ko a ta biyu bai sani ba to duk da haka sai ya dawo in ya dawo sai ya zauna ya yi wannan sujuda ne in guda ce in kuma biyu ce daga can kawai mubasharatan zai duka zuwa sujuda ya ɗago ya yi ta biyu in kuma guda ce sai ya zauna in ya zauna sannan sai ya sujuda din kamar yadda ya faɗa a wancan darasi to idan ya zauna ya tafi ya yi sujuda din a na farko akwai yiwuwar sujuda din na a raka a farko ce in a raka a farko ce mahallin tadaru kalifata tunda ya riga ya yi ta biyu tunda an riga an kulla ta biyu to shi kenan riskar da wannan rukunin a raka a ta farko lokacin shi ya riga ya wuce sai zan kenan sujudar da ya yi ko daɗin ya tabbata a raka'an farko ne tun sai ya zamo ya gyara ta biyun ta biyun sai ta koma matsayin ta ɗaya waccan sai ya jifa da ita kina yanzu yana da raka'a guda sai ya tashi ya sake kawo wata raka'a da fatiha da sura sai ya zauna ya tafiya in ya zauna ya tafiya sai ya miƙe ya kawo raka'o'i guda biyu masu fatiha fatiha kawai ya zauna ya yi tafiyan ƙarshe in ya kammala tafiyan ƙarshe sannan sai ya yi ƙabliya sai ya sallami shi kenan sallarsa ta riga ta kammala sannan akwai yiwuwar kuma sujuda ɗin da ya manta a wannan raka'aci ta biyu wadda ya gama tafiyanta har ya miƙe zuwa ga ta uku to in ta ce dama mahallu ta daru lam ya fut shi kenan sai ya dawo tun da dama bai ƙulla ta uku ɗin ba saboda haka ta biyu ba ta kubcewa sai an kulla ta uku kamar yadda ta ɗaya ba ta kubcewa sai an kulla ta biyu haka ta hudu ba ta kubcewa sai an kulla ta hudu haka abubuwan suke tafiya to shine yake magana ana ma'aha salasun yanzu ma'aha tare da wannan sujudar da aka ce ya dawo yayi salasun sannan kuma ya zo da rakawai guda uku kamar yadda muka yi bayani in sallah din mai raka a kudu ce sai zan yanzu wannan sujuda da ya yi kwaya daya kenan ya tashi raka a guda sahiha wadda za ta amfane shi kila ɗaukar sallah a zahar ce ko la'asar ko isha su da adda raka'o'i guda hudu ya yi raka a ta ɗai ya yi ta biyu ya zauna ya zama tahiya ya gama tafiya ya miƙe zuwa ga ta uku yana miƙewa sai ya tuna to ai akwai sujudar da bai ba amma bai san mahallinta ba shi ne rikicin a raka'a ta ɗaya ne ko ta biyu ya tamil to shi ne aka ce sai ya dawo abinda ya sa aka wajabta mai dawowa don yiwuwar wannan sujuda ɗin a raka'a ta biyu ce in a raka'a ta biyu ce kuma mahallin ta garu kullum ya futu shi yasa aka ce ya dawo idan ya dawo wannan sujuda ɗayan shi kenan sai zan ya tashi raka a guda don akwai yiwuwa kuma sujuda a raka an farko ne in a raka an farko ne kuma ita raka a ta riga ta lalace saboda ni fi aqadir raka a saniya saboda kulla ta biyun da an kai tunda har ya gama ta ya shiga cikin ta uku to wannan shi ne ba ka da kwakwalwa kila wani Allah ba za ka fahimta ba eh summa fi rabi'ati atabiha wa ba'daha tashahhud to summa sannan fi rabi'atin a lokacin miƙewarsa zuwa ga raka'a ta hudu tunda ayi magana akan ta uku ko to yana yiwuwa sai da ya gama raka'a ta uku ya miƙe zuwa ga ta ƙarshe ta hudu kenan kame ya ƙulla ta ita ta hudu ɗin sai tuna da cewa akwai sujuda ta bayya ba amma bai san mahallinta ba bai san wacce raka'a ba ne cikin rakawo'in nan guda uku da ya yi ta ɗaya ce ko ta biyu ko ta uku bai sani ba amma dai yana shakka yana shakka cewa ya bar sujuda dama kuma naqsun mashkukun to dole yana wajabta a yi sujudu sahawi to shi ma hawa yau sai ya zauna ba ci gaba zai yi ba sai ya dawo kamar yadda ya yi ga wancan in ya dawo ya zauna in sujuda ɗaya ce shi kenan sai ya bari sai ya zauna sai ya kafara sai ya sujuda guda in kuma biyun ne bai yi gaba ɗaya ba to daga can sai ya sunkuyo mubasharatan zuwa sujuda ya ta ɗaya taso sannan ya sake yin ta biyu idan ya yi ta biyu to ba miƙiya zai yi ba sai ya zauna ya yi tahiya in ya zauna ya yi tahiya ya gama yanzu ya samu raka'a biyu sai ya tashi ya kawo raka'o'i guda biyu da suka rage masa in mai raka'a hudu ce tun da mai raka'a hudu ce sai ya kawo fatiha fatiha kawai sai ya tahiyan ƙarshe in ya kammala tafiya sannan sai ya yi sujudu kabliya kamar yadda ya a waccan sifa ta farko abin da yasa aka ce ya dawo ya yi wannan sujuda domin yana iya yiwa a wannan raka'aci ta uku in ita ce mahallu tadaruk lam ya fuki tunda bai kulla ta hudu ba to shi yasa aka ce ya dawo idan ita ce to kaga ita yanzu an gyara ta an fahimta sannan ga ta ɗaya ga ta biyu kenan yanzu yana da rakawoyi guda uku to duk da haka zai zauna ya tahiya in ya zauna ya tahiya sannan ya kawo rakawoyi guda biyu yanzu kenan yana da rakawoyi guda biyar to abin da yasa aka ce saboda akwai yiwuwar a raka'a ta ɗaya ne wannan sajarati ya raka'a ta ɗaya ne to kaga ta lalace ta raka'a ta farkon saboda mahallin ta daruki ya rushe kenan dawowar da ya yi sujudar da ya yi da zaman tafiyan da ya kenan yana da raka'a a ta biyu wanda ita ta koma ta farko yanzu sannan yana da ta uku da ita ta koma ta biyu shi yasa aka ce ya zauna sannan zai iya yiwa kuma sujudan nan a raka'a ta biyu ne ya bar wannan sujuda kinan raka ta ɗaya lahiya lautaki ta biyu lahiya lautaki to shi yasa aka ce ya zauna ala kulli halin kaga dai yana da rakawoyi guda biyu to sai ya zai ta tsakiya ne ta samu matsala sai ya zan ta ɗaya ita tana nan mazauninta to sai a jaye ta biyun sai a yi jiwa da ta wagga ta uku sai ta koma madadinta sai zan ya tashi raka a biyu ke to shi ne abin da yake nufi a tabi hawa ba da ha ta shaku sai ya zo da wannan sujuda din da ya tuna wa ba da ha bayan kuma ya yi sujudan nan ba mikiya zai bar ta shakudu sai ya yi tahiya bisa tafsiri yadda muka yi bayani bayan ya tafiya kuma ya miƙe wa raka'a tani sai ya kawo raka'o'i guda biyu in ya kawo su ya tafiyan ƙarshe sun maƙablu ya sujudu sai ya sujuda ƙabliya wa in imamun sajidatan sahawan sajad lam yuttaba wa sabbahu wa in anat qamu li khawfi aqdihi fa in jalas qamu ka fi salisatin izahtabas ya ce wa in imamu sajidatan sahawan sajad wa in imamu idan liman ne shi kuma za a baɗi wani hukunci na daban idan liman sajada sajadatan ya yi sujuda guda sai ya bar guda sahawan kuma bisa raukanuwa madadin ya yi biyu ya yi biyu ba sai ya yi guda kila a raka a ta ɗai ko ta biyu ko ta uku sai ya sujuda guda wanda haƙƙin sai ya biyu tunda kowace raka tana da sujuda guda biyu to lam yutta ba mamunsa ba za su bi shi ba saboda ya bar rukuni me za su yi mai wasabbahu su yi mai tasbihi ta su ce da shi subhanallah a tunatar da shi kaga sai shi mai shi koyin mai hankali ne sai ya dawo in ya dawo sai ya sake mayar da wannan sujuda da bai wasu suna nan zaune in ya miƙe su kyale shi shi taban kaura ce su yi mai tasbihi sai su jira dawowarsa in ya dawo ya yi sujudar sannan su ma sai su yi sai a ci gaba da sallah amma wa ina anat in ko ya kangare taurin kai gare sun bai tasbihi sai ya cije sai ya ƙiya dawo sannan kuma ga sujuda gaba sun tabbatar da kuma ba a yi sujuda guda ba guda an kai to malai ce qamu li khawfi aqdihi to in suna jin tsoron ya kulla raka'a ta gaban wannan to su miƙe su bi shi su bar ma Allah eh in ko sun san suna da damar da za su yi sauri su yi wannan sujuda kamin ya kulla eh kamin ya kulla raka'a ta gaba to sai su yi sauri kowa ya yi sauri ya yi sujuda dan sai su yi sauri su bi shi su can mai su riske shi in ko sun ka san gaggawa gare shi ko da za su gama sujuda su taso ya riga ya kulla ta nawa ta gaba to sai su bar ma Allah sai zan wannan raka'a ta lalace tunda an bar rukuni in kuma sun samu sun yi to shi kenan su sun gyara raka'a su wannan raka'a za su yi itibari da ita to a yayin da sun kabi shi an fahimci wannan kila raka'a ta ɗaya ce an ga samu wannan matsala an zauna an yi a misali an yi sujuda ɗaya madadin a yi ta biyu sai ya miƙe sun kai mai tasbihi sai ya ƙidawa kuma sun ka ji tsoron in suka ce su yi wannan sujudan ko da za su gama su miƙe ya riga ya ƙulla ta biyu to sai su bi shi in suka bi shi kaga yanzu raka a gaba ɗaya ba su da ita har shi limamin wannan raka a babu ta tunda ya ƙidawa to fa in jalasa da ya kawo ta biyu ga ra'ayi ne shi sai ya zauna wai ya ce shi tafiya su kuma sun san ba ta biyu ta ba don ta ɗaya ta yi ta lalace ta yi isfiyari to in ya zauna ya ce ta yi su kuma kamun su miƙe su ta can su yi tsaye su jira shi ya gama karanci karancen da yaka ya dawo ya so su sai ta batu ne kas su zauna don wannan wuri ba wurin zama ba ne saboda haka in ya zauna shi a gani na yana da raka'a biyu su kuma suna da raka'a daya an fahimci wannan to shine ƙan sai su miƙe in suka miƙe sai su jira shi in ya gama abin da yake yadda sannan sai su ci gaba da biyatai lokacin da ya sallame su ka su sallame sai su tashi su ranka waccan raka'a ta farko da suka yi jiwa da ita shi kuma sallah ta ta lalace tunda jama'a sai bai tasbi ko da kana da ya ƙini sallah daidai take inda an samu tawato mun karanta a baya to ka aje ra'ayinka ka aje ya ƙini ka ka dawo ka bi ra'ayin attawato domin attawato ya qada ul khilaf idan aka samu saɓani wasu suka ce sai daga baya aka samu wata jama'a mai yawa wanda akalla sun kai biyar suka haɗu akan magana ɗaya shi ke to wannan shaidar tasu ta rusa duk wani saɓani to haka hukunci yake kafi salisatin haka yan a cikin kamar a cikin raka'a ta uku ne izahtabas lokacin da ya zauna su ba za su yi mi ba za su zauna ba kamar inda liman ya zauna a raka'a ta uku ai kaga ba ba sai ku kyale shi sai ku miƙe tsaye sai ku yi mai tasbihi eh in ku yake dawowa ya gama abin da yake sai ya dawo ya cin muku sai ku ci gaba da biyati don ba a zama ga raka'a ta uku to da kasan in liman ya zauna ga raka'a ta uku ba a biyati haka in ya zauna ga raka'ar da wato bata kai biyu ba ba za a bi shi ba kyale shi ake in sallamal imamu hum ya tuna bi raka'atin wa qablu yasjuduna in sallamal imamu yanzu lokacin da ya sallame tunda ya akwai raka'a wadda an kai jifa da ita to idan ya sallame hum ya tuna bi raka'atin su sai su tashi bayan sallame sai su kawo wata sabuwar raka'a wadda za ta zama madadin waccan ta farko da ta lalace
in suka kawo ta suka yi tafiya wa qablu ya sujuduna sai su yi sujudu na qablu ba bariya za su yi ba amma wannan ra'ayi fi qawli suhununin lazi fil mukhtasar shine ra'ayin malam suhunun kamar yadda ya zo a cikin muktasar suhunun ɗalibi ne na abdurrahman ibn al-qasim shi kuma abdurrahman ibn al-qasim babban ɗalibi ne na al'imamu malik wanda shi shi ke da shi ne ya roito kitabul mudawwana to shi fahimtarsa shi wannan hukuncin da maha karanta shi addaban da ra'ayi akwai malaman da kuma ba haka suka ce za a yi ba to shi yasa mali ya ce wahawa ba'ifa amma wannan magana tana da rauni an gani cewa su bi shi su yi jiwa da wannan raka'a tana da rauni kawai don sun ji tsoron kulla raka a ta gaba ɗaya su yi ta batun wannan su juda su bi shi to shi ne mali ya ce tana da rauni wa ibn rushidin ibn rushid kadi a ƙarra shi a nashi ra'ayi ya riga ya tabbatar da cewa iza a bar ruju'a inda sun yi mai tasbihi ya kangare ya ƙi dawowa ya ce to kasu bi shi yasjuduna li nafsi sai su yi sujuda a karan kansu su kyale shi ko da suna jin tsoron zai kulla wata sai ta batu ne sun mayu kammiluna an gane sai su rabu da shi kowa ya kammala a karan kansa sai su yi mai tawaye tumi a ohanin liman mai taurin kai bai da wani amfani eh shi ibn rushidin abin da ya bada fatawa kenan inda su yi mai tasbihi ya kira wato sai su yi mai tawaye su fantare mai sai su dawo su gyara wannan su juda din sai su cika linafsihim kowa ya cika a karan kansa sai su kyale shi saboda dalilin da ya kafa ya ce a shari'a sallah ta ta lalace sallah shi ta lalace to wanda sallah ta ta lalace me zai sa kuma a ci gaba da biyatai babu wani dalili faslun fi ikhilalil mu'tammi faqat rukunan shi kuma wannan sabon fasali ne a inda mai biya mamu ya lalata rukuni shi kadai ban da liman liman ya yi rukuni shi bai ba ko kuma ya wani abu wanda ka lalata rukunin to ya za a yi shi ne za a karanta a wannan fasali إن عن ركوع زحم المؤتم يتبع في الأصح من يأتم كإن يفت لنفلة كإن يفت لغفلة النعاس ونحوه على اتفاق الناس yace wannan fasili fi ikhlalil mu'tammi rukunan faqat zai muna bayani akan mamu idan ya lalata rukuni kadai ma'ana ban da liman to shi da ya ce in zuhima almutammu idan an ka matse mamu mai koyi da liman an ruku'i daga barin ruku'u cinkoso ya yi yawa a masallaci sai ya kasa samun wurin da zai yi ruku'u saboda ko'ina jama'a ne kuma hallima ya riga ya ɗago bai samu ya yawa to kaga ya lalata rukuni tunda an ce illimin ya yi ruku kowa ya yi ruku to shi har an yi ruku an taso bai samu ya ba saboda cinkoso bai samu wata ya furja wadda zai duka ba to shi ne mala ya ce shi kenan tun da ruku'u ne ba su juda ba to shi ka abinda malamai suka ce mayyatan shi wannan da ke koyi da liman ya tubar sai shi ta mutum ruku'in ya bi liman fil asahi gazance wanda yake ya fi inganci kina akwai wani kauli wannan ba wannan ba akwai kaulin da an garoto shi ma cewa shi sauri shi ma shi ruku an gani in ya yi ruku'un sai shi sauri shi bi limaminsa akwai wannan kauli da an karoto wasu kuma suka ce a'a wannan ruku'un sai shi yi watsi da shi tunda bai samu tunda ya yi watsi da shi kuma ya zan lazim shi ita ma raka a yi watsi da ita shine yace ka in ya fut kamar inda yake haka hukunci yake kamar inda rukuni eh, ruku'u ya kubuce mai li gaflatin saboda rabkana yana can yana shiririta har an haga ruku'u bai ba saboda mugaffali ne nu'asi ko kuma an gaje yayi yana yana an gaje halli mai ya dago daga ruku'u bai yi ba wani hawihi ko abin da ya kama da wayannan abubuwa guda biyu to shi ma nan ya taba fil asal sai ya bi liman bisa ga zance wanda yake ya bi inganci alattifaƙin nasi kuma wannan magana duk malamai haka suka yi ittifaki haka suka yi ittifaki an gane wannan ko? to saboda haka wannan ke idan an mace shi ko ya manta ko ya shigartu da wani abu ko tunani ya kama yi an ka yi to sai in yana da dama sai shi sauri shi ruku'un sai ya cimma limaminsa haka wasu malamai suka suka faɗa an gane? yawa shine zance mafi inganci akwai waɗanda kuma suka ce a shi ta batun ruku'un kawai sai shi bi limamin to shine yace ba'da ruku'ihi bi ghairi al-ula wa raf'u min sujudiha mahala wa in bi ula lagat la yatba'u yakhiru sajidan wa laysa yarkau ba'da ruku'i a bayan kammalawar ruku'un liman bayan kammalawar ruku'i game ga liman kuma bi gairil ula yana maka bayani ne akan wancan hukuncin da ya ambata an gane inda an ka ce maka ya yi ƙoƙari ya yi ruku'u ya bi limaminsa idan ya zan limamin ya riga ya kammala ruku'u sannan ba raka a farko ba ce kenan ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ya zanne sharaɗi ba ta farko ba ce in ta farko ce za a faɗi yadda za a yi warrafu sharaɗi na biyu kuma ya ce ma halar rafu min sujudiya ɗagowa daga sujudar raka'an nan da bai yi ruku'un da an ka yi ruku'un ta ba tare da shi ba bai riga ya tabbata ba kenan idan lima ya riga ya taso daga sujuda to an samu matsala eh to sai shi watsi da yin ruku sai shi sauri ya riski liman shi ne ya khirru sajidan da zai ambata nan gaba sai shi maza-maza shi duka a yi sujuda tare da shi idan ya san cewa ko da zai gaba ruku nan liman ya taso daga sujuda ta farko don da liman ya yi sujuda ta farko to shi kenan wancan rukuni ya riga ya fauti domin sujuda rukuni ce duk yadda an ka samu shiga wani rukuni to rukunin da ya gabace shi ya riga ya yi fauti sau da haka ruku'u rukuni ne sujuda ma rukuni ce to da aka matse shi bai samu yin ruku'u ba aka ce sai shi sauri shi ruku'un idan yana tunanin can liman in yayi ruku'u sai ya bi liman an gane to shine yasa sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ya zamba raka a farko bace sharaɗi na biyu sannan limamin bai taso daga sujuda ta farko ba kenan in raka a ce ta farko to babu maganar riskar da ruku'u dan bai ma zama mamu ba bai zan bai zan mamu ba saboda mi ba a ƙulla raka a farko da shi ba duk wanda liman bai yi raka a farko tare da shi ba to ba ma mu bane tun da ya ruku'u ba da shi ba kila kabbara haraba dai an kai da shi wannan kuma bai mai da kai mamu ba sai ka samu aƙalla raka'atin sannan ka samu alfarmar biyan liman sannan idan ya riga ya taso daga sujuda ta ɗai to kuma shi kenan yanzu wancan rukuni na ruku'u ya kufci sai shi ta batu ne sai shi sauri ya cimma lima ya sujuda tare da shi kina yanzu wannan raka a bai da ita don a yi sujuda da shi amma ba a yi ruku da shi ba to shi ne zai bayani wa in bi ulahu in ku raka a farko ne wannan matsala ta samu eh ya shigantu da wani tunani ko wani aiki ko cinkoso yayyawa bai samu ya yi ruku'u ba har liman ya gama ruku'u to wannan kan ko liman ya taso daga sujuda ko bai taso daga sujuda ba to lagat eh wannan raka'a ta riga ta lalace ta zamo lagau ba ta da amfani saboda haka layat bau a nan bai cewa ya yi sauri ya yi ruku'u wa ya bi liman yan a raka a ta farko ne ba a haka ba a ba a yin haka shi yasa sheku abdullahi ta'aliƙin da ya yi aka wanda littafi na shi asalin rubutunsa wanda har yanzu akwai kwafin ya ce da yawa ya ce yana ganin wasu jahilai in sun zo aka yi kabbara harama liman ya yi karatu ya yi ruku'u ko da suka zo a yi ruku'u ba tare da su ba sai su yi sauri su yi ruku'u sai su cimma liman ya ce to wannan jahilci ne ya ce kuma duk wanda ya haka sallace ta lalace sallace ta ta lalace bai da sallah in dai a raka'an farko ne liman ya yi ruku'u ba da gaba to shi ke wannan raka'a ba ka da ita ba ka da ba ka da ita ba wai cewa za ka yi dubaru wai ka yi ruku'u ka riske shi ba ya an tambaye ka ce to ai an ce wa in zuhima an ruku'e in an mace shi daga ruku'u ya yi ruku'u sannan ya wala hikahu to wani ana nufin in a raka'a ta biyu ko ta uku ko ta hudu banda ta daya banda shi ne ya ce ya khirru sajidan in a raka'a ta farko ne aka matse shi daga ruku'u to sai ya duka ya yi sujuda walaisa yarka'u a gani bai yin wannan ruku'u ya ce ya cimma liman kashi haka in ko yayi to bai da sallah sau da haka ƙa'ida in ka zo ka samu limai ya taso daga ruku'u a kabbara harko to shi ke wannan raka a takubce mana in dai har baka riske shi cikin ruku'u ba baka samu aƙallu tsumani na tun ba to baka da wannan raka baka da wannan raka amma za ka bi shi amma haka sani baka da ita za a yi sujuda da komi da kai eh amma babu ta in an sallame sallah za ka rama wata shi da abin da mala yake magana amma ya a raka'a ta biyu ne ko ta uku ko ta hudu to yanzu dama ma mu kake yanzu wancan sahawun da ka yi kana da wata alfarma wadda shi wanda ba ma mu bai da ita to shi yasa aka ce idan bai ji tsoron tasowar liman daga sujuda farko ba na wannan raka'ar da aka yi ruku'u ba da shi ba to sai shi sauri shi ruku sai ya cimma liman haka wasu malamai suka faɗa amma akwai wani kauli wanda ba wannan ba kamar yadda shehu ya ishara zuwa gare shi wa tabi'uhu wanda kuma ya bi liman ya ruhe ido nan da an ga ce kashi ruku'u ya bi liman ko to sai ruhe ido sai ruku'u sai ya bi liman min ba'di raf'in min ruku'in awwala ga can kasa min ba'di raf'in bayan dagowar liman min ruku'in daga ruku'i awwala kuma ga raka'a farko liman ya riga ya taso daga raka'a farko shi kuma an ce kashi ruku'in hice hibi liman a yanzu kawai abin da ya sami liman na yi shi zai yi to da ya sai kin wannan sai rama wannan ruku'in da aka yi ba da shi ba eh ko kuma a da shi an ka fara sallah ana nan liman ya gama karatun sura sai an gaji ya ɗauke shi liman ya ruku'u ya taso sai ɗaya ji an ce sami allahu liman hamida sai ya sauri sai ya ruku'u sai ya taso sai fi liman to in ya yi haka abdala abda inda gangan ya haka ya lalata mai sallah wajahala in ko an tambaye shi ya ce a shi ya ɗauka ana yi ilimi ne bai kai ba to shi ma ya ɓata sallah amma inda sahau ne malamai sun ce sallah ce bata lalace ba kenan nan yana daga cikin wuraren da jahilci ba uzuri ba ne ba ko ina ba ne za ka yi abu sai ka ce ai ban sani ba to ba ko ina rashin sani yake jahilci ba wannan yana daga ciki domin baka sani ba to wai hana ma ka sani wai hana ma Allah ya yi ma ido ya yi ma ji ya yi ma baki ya yi ma kunnuwa ya yi ma lafiya eh ka je ka yi karatu ka tambaya amma baka je ka yi ba kuma ka zo ka yi abin da ya rugun sallah an zo yi magana wai ka ce to kai baka san abin ba haka yake ba to shi ne ce abdala amdan wa jahala idan ya bi liman ya yi ruku'in ya bi liman to ya bata sallarsa haka in ma bisa jahilci aw sajdatin qama imamuhu ila ma ba'daha wa lam yakun muhassila min qabli aqdihi tamada wa qada بعد الإمام ركعة أي عوضا ولا سجود حيث تركا حقق يسجدها في طمع أن يلحق أو سجدة قام إمامه إلى ما بعدها ko kuma an ka mace liman imamu kai audin na zafi ce cewa in an mace shi da aka faɗa a baya au sajadatin ko kuma aka mace mamu daga barin sujuda aka yi sujuda ba da shi ba ba ruku'u ba yanzu mun ga magana akan ruku to in sujuda ce ita ko yaya hukunci yake to shine malam zai gaya mana to shine yace kama imamuhu kuma limamin sai ya riga ya miƙe ila ma ba'daha zuwa ga abinda a bayan wannan sujuda din shine raka'a ta gaba an zo an yi ruku'u an yi komi da shi lahiya lau to amma da aka zo wajen sujuda ba yi da shi ba ko ɗaya ko biyu duk yana iya ɗauka to shi yana bambanci da ruku kamar yadda za mu ji don yanzu a nan mamu ya tabbata mamu shina da alfarma yana da hurumi na imama to shi yasa hukuncin shi ya saba ma na ruku to idan lima ya riga ya miƙe an gane sai tuna da kuma sujuda ko ɗaya ko biyun ma duka bai yi ba ila ma ba da hazuwa ga abin da abba ya gare ta walam yakun muhassila min qabli aqdi walam ya kuma hasila shi kuma munan bai riga ya zo da sujuda din ba min qabli aqdihi kamin kullawar ma'ana ya tuna ne kamin liman ya kulla ita wannan raka'a kamin shi ruku ya taso sai tuna da to ai ban yi sujuda ba ko to shi ne bala ce tamada sai shi bi liman wa qada sai ya rama ba'da al-imami bayan liman raka'atan sai ya rama raka'a guda tare da limaminsa an gane ko a saboda haka ba sai ya zo da sujudan ba sai ya bi limaminsa a matsayin cewa yanzu wannan raka'a ba shi da ita ina aka in ita ce ta farko aka kare sai shirama ta yadda take yayi mata fatiha da sura in ta biyu ce ita ma shirama ta yadda take duka qada'i zai yi shi fatiha da sura an gane wannan in ta uku ce ko ta hudu to fatiha kawai zai yi sai shirama shine abin da yake nufi tamada sai ya ci gaba wa qada sai ya rama ba da imami bayan sallamewa liman raka'atan sai ya rama raka'a guda shi ne ce ai aiwadon ce wadda an ka yi shi rama wata raka'a za ta zama madadin waccan da an ka yi mi da an ka yi sujuda ba da shi ba sannan ga liman kuma ya wuce zuwa ga wata raka'a domin wannan tsayuwa zuwa ga wata raka'a ai rukuni ne rukuni ne to shi yasa malamai suka ce duk da ba riga an kulla ta ba to shi ta batun sujuda shi sauri shi bi liman saboda yanzu lima ya shiga wani rukuni shi kuma ana biya ta rukuni to dama da rukuni da rukuni duk ɗaya ne wani rukuni bai yi wani rukuni ba yanzu ya an ka ce shi sujudan nan kaga kenan an ce shi bar ga wani rukuni can liman na yi ba da shi ba to shi yasa aka ce shi ta batun nashi rukuni sai zai ya yi hasarar raka'at sai shi sauri ya cimma lima a ci gaba da sallah tare da shi sai shi ranka wannan sallah ya yi mai sauki saboda a ce shi ya sauri shi sujudan yana yiwa ko da zai gama wa liman kuma ya gama wannan rukuni ya shiga wani to yanzu in ya zo ya zai kuma kila misali ko da ya gama sujuda ce liman ya gama tsayuwa ya gama karatuwa ya shiga ruku ka gani shi kuma yanzu in ya taso kaga ga tsayuwa ga karatun su fatiha dole sai ya yi sannan ga ruku'un da kuma liman kaga sai ya zan sallah haka za a yi ta tahiya an tsere mai da abubuwa to wannan shine bambancin shi da sujuda a da ruku wala sujuda haisu tarkan haƙaƙa kuma in yana da yaƙinin cewa sujudan nan bai yi ta ba to ba sai ya yi sujudan kamle ba domin sahawa ya same shi ne tare da liman ko to kuma wannan sahawar liman ya ɗauke mishi ma'ana in liman ya sallame ya tashi ya ranka wannan raka to ba sai ya yi kabliya ko ba adiya ba amma fa in yana da yaƙi in kuma shakka yake yi kai an ya sujudan nan liman ya yi ta da ni ko bai yi ba eh to dama sai ya ɗauka bai yi ba shine shine ƙa'ida to anan ko da ya gama rama raka a ƙarshen sallah to zai zai yi kabliya amma in yaƙini yake da shi ba shakka ba wannan ba sai ya yi ƙabliya ba yasjudu hafi tama'in an yalqaha to can da aka ce kashi sujudan nan shibi mi shibi liman shine malamai suka ce idan yana tsammanin kamin ya yi sujudan nan liman ya riga ya kulla raka amma in yana tsammanin cewa zai yi sujuda ya cimma liman a wannan tsayuwar bai shiga wani sabon rukuni ba to shi sauri shi wannan sujuda sai ya cin malima shi ne ya sujudu ha sai shi rama wannan sujuda da aka matse shi bai samu yi ba fi tsama'in a lokacin da yake tsammani yake zaton an yalhaƙa ya riski liman a nan tsaye in kuwa san limamin nan gaugawa gare ko da zai gama wannan sujuda limamin nan ya riga ya shiga ruku to shi ne can baya aka ce shi ta batun wannan sujuda din sai bi liman sai ya rama raka wannan shi ne ƙarshen wannan fasuli kuma nan za mu tsaya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa basa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.